ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha bakwai ga watan jubadar akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wadda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano a domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa wanda mun sa littafin alhalal wal haram wanda muka yi mukaddima satin da ya gabata alhalal wal haram na doktor yusuf al-qaradawi wannan shi ne zai zama darasinmu na farko idan muka cire mukaddimar da muka yi domin za mu dan shiga cikin karatun ne kai tsaye akwai wasu makaddimomi da ya kawo wajen guda biyu wanda yana ganin ba sai mun karanta su ba insha Allah za mu shiga cikin samimu dars din insha Allah a satin da ya gabata bayan mukaddima da muka yi mun dauko wasu ayoyi guda biyu a cikin suratu ali suratul a'raf inda malam ya yi mana mabudin kunne da su قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون a ƙarƙashin wannan aya za mu fahimci cewa allah maɗaukakin sarki ya halatta kayan ƙawa ya halatta nau'o'in kayan abinci da kayan sha kuma shi ne dama yake da ikon ya halatta ko ya haramta to ya halatta waɗannan abebaɗai ko abubuwa ga masu imani a nan duniya kuma za su iya yin tarayya da waɗanda ba su yi imani ba amma kuma su ne za su amfani waɗannan abubuwa da allah ta'ala ya halatta ranar tashin alkiyama sannan aya ta biyu take nuna cewa wato ubangiji maɗaukakin sarki ya haramta alfasha wadda ta bayyana da wadda ta ɓuya da dukkan wani nau'in laifi da zalunci ba tare da haƙƙi ba kuma allah maɗaukakin sarki ya haramta shirka da shi sannan ya haramta yi masa ƙarya waɗannan abubuwan su ne wa'inda allah ta'ala ya haramta amma wa'incan abinci abin sha kayan sutura da sauran abubuwa na allah maɗaukakin sarki ya halatta kaga kenan akwai abubuwan da allah ya halatta ko kuma wa'inda ya haramta sannan mun karanta wani hadithi cikin hadithan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mashhurin hadithin innal halala bayyin wa innal harama bayyin bayan mun karanta shi sannan muka karanta hadithin hadithin iyad bin himar hadisin muslim inni khalaqtu ibadi hunafa kullahu inda Allah madaukakin sarki yace ya halicci bayinsa musulmai ya halicci bayinsa tsarkakakku daga barin aikata sabo tsayayyu akan tafarki shedan ne ya zo musu ya tafiyar da su ga barin addini ya haramta musu ainihin wato halal ya kuma halatta musu haram ya kuma umarce su suka dinga yin shirka da Allah to waɗannan da mun yi bayani gurgudu a satin da ya wuce ƙalil mu'allif rahimahullahu ta'ala ya ce ta'arifat sani ba ko ya kawo muku wannan ta'arifat an gashi? to ma'ana kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye yana so ya mana fashin bakin menene halal menene haram menene makaruni sai ce alhalal huwa almubahu الذين حلت عنده عقدة الحظر وأذن الشارع في فعله قال يتي أبين أكي كرا حلال هو المباح شيني أبين ديك حلتتش الذين حلت عنده عقدة الحظر وأن دكا وأن كل دبيبين حرمتي يورور شيء أكنسا دكا أبين حرمتي يورور أكنسا شباها kaga ba haram bane ke shine allazin halal indahu uqdatul hadar wato dukkan wani kulli na haramci shi wannan abin ya an warware wannan kullin na haramci a kansa to ya zama halal sannan kuma wa adina shari'u fi fi'li sannan shari'a ta yi izini a aikata shi wannan abin ya zama halal dukkan wasu abubuwa da aka yi kaidi da dabaibayi aka ce kar ai kaza kar ai kaza shi an warware ma wannan takunkumin an cire masa wannan takunkumin kaga an bar shi saki kenan sannan kuma shari'a ta ba da izinin ai wannan abun to wannan abun sunan sa halal na fata an gane kamar malam yayi a takeice ya ga mana menene halal halal shine abin da dukkan wani dabaibayi na haramci shi an kwance shi banda shi a ciki ma'ana an kwance masa da baibayi na haramci an cire masa takunkumin haramci a kansa sannan kuma shari'a ta ba da izini a aikata wannan abin to wannan abin sunansa alhalal alharam huwa al'amru alladhi naha shari'u an fi'lihi nahyan jazima haram kuma shine duk wani lamari wanda shari'a ta yi hani ga barin aikata shi kuma hani yanke shari'a ta ce kar a yi ko ta ce haramun ne yin kaza da haka dukkan wani al'amari da shari'a ta hana a aikata shi kuma hani kai tsaye to wannan abin shi ake kira da alharam bi haifu ya ta'arradu man khalafan nahya li uqubati llahi fil akhirah ta yanda duk wanda ya bujuro ya saba wa wannan hanin wato dukkan wanda ya bujira ya saba wa wannan hanin to kamar ya bujuro li uqubacin lahi ga uqubar Allah fil akhirah a ranar lahira bi haythu yata'arradu man khalafa an-nahya ta yanda duk wanda ya fito ya saba wa wannan hanin to kaman wannan mutum ko wanda ya aikata wannan ya cancanci uqubar Allah madaukakin sarki fil akhirah wa qad yata'arradu li uqubatin shar'iyya fi dunya kuma zai iya yiwa ma ya bujirar da kansa zuwa ga ai masa wata uquba ta shari'a a nan duniya aidan na fatan gane ma'ana haram shine dukkan wani lamari da shari'a ta hana aikata shi kai tsaye ta yanda duk wanda ya kokarin saba wa umarnin shari'a ya aikata wannan abun to ubangiji ta'ala ya ce zai masa uquba iri kaza a lahira la'alla ma a nan duniya Allah ta'ala ya ce duk wanda ya bujira ya bujirar da kansa ya aikata irin wannan laifin to a yi masa ukuba irin iri kaza ta shari'a ko a yanke mar hannu ko a yi masa bulala ko a daure shi ko a jefe shi ko a yi abubuwa ina fata an fahimta to wannan shine haram al makruhu idza naha shari'u an shay'in walakinahu lam yushaddid fi an-nahy an fa hadha shay yusamma al makruh mala yace abinda ake cewa makaruhi idza naha shari'u an shay'in idan shari'a ta hana wani abu walakinahu lam lam yushaddid sai dai shari'a bata tsananta ba fin nahyi anhu wajen hana wannan abu ta dace kawai kar ayi amma bata tsaurara mataki ko ta tsaurara lafazi ko tsaurara ainihin wato abin nan wato jan hankali akan wannan abun ba to wannan shi ake kira makaruhi wa hadha shay' wannan abin yusamman makaro shi ake kira almakaro wa huwa aqallu min alharam fi rutubati shi bai kai haram ba a matsayinsa ma'ana wani karamin haram ne shi kanin haram shi makaruhi shari'a ta ce kar'ai amma bata tsananta ba kamar yadda ta tsananta akan haram dan haka shi a matsayi in aka zo to kanin haram ne ma'ana yana kasan haram wannan shi ake kira makaruhi to kaga in so samu ne duka shi maka kai karka ce aya to tunda shi kanin haram ne ba haram din ba wan bane ba dai zaka iya aikata a'a shi makaruhi shari'a ita ma ta shi ma ta ce kar ai bambancin su da haram shari'a ta tsananta akan haram cewa lalle kar ai ta yi barazana akan aikata shi shi kuma wannan shari'a ta ce kar ai amma bata tsananta ba bata yi wata barazana ba akan aikatawa da haka bai kai haram ba a martaba walaisa ala murtakabihi ko murtakibihi uqubatan sannan walaisa ala murtakibihi uqubatun ba uqubatan babu wata uquba da aka ce aiwa wanda ya aikata shi ka uqubatul haram kaman uquba irin ta haram ku bambance dan wannan shine shimfidar da zamu shiga cikin karatun duk lokacin da aka zo aka ce wannan abu kaza halal ne to wannan ta'arifin ake so ka kawo a kokolwarka duk lokacin da kaji an ce haram to a yaren shari'a wannan bayanin da kaji mun yi shine haram duk lokacin da muna karatu kaji an ce makaruhi to wannan a yaren shari'a shi ake nufi da makaruhi da haka wannan shi yasa malai yace bari ya gaya ma menene halal tunda suran littafin sa al-halal wal haram kaga kenan duk abin da zamu ji a littafin ko dai abin da shari'a ta halatta ne ko wanda ta haramta to ya kamata ka san a yaren shari'a in shari'a ta haramta me take nufi idan shari'a ta halatta me take nufi idan shari'a ta ce makaruhi ne mai take nufi da haka mun fahimci cewa in ta ce ta halatta to dukkan da baibayi da takunkumin haramci wannan abin an dauke ban da shi sannan kuma shari'a ta baka izinin ka aikata wannan abin sunansa halal haram kuma shine abinda wato umarnin shari'a yayi hani akan aikata wannan abin kai tsaye ta yanda duk wanda ya wato ya saba umarnin shari'a ya aikata to za a yi masa wata ukuba a lahira kuma kila ma za a yi masa wata ukuba da aka shar'anta yinta a nan duniya wannan shi ake nufi da haram shi kuma makaruhi shine abinda shi ma shari'a ta hana aikata shi sai dai bata tsananta ba a wajen hana yinsa wannan shi ake kira makaruhi da haka bai kai zafi ko tsananin haram ba amma sannan kuma abu na farko kenan sannan abu na biyu walaysa ala murtakibihi uqubatan babu wata uquba da aka ce wa wanda ya aikata wannan ka uqubatul haram kaman uquba irin ta haram ghaira anna tamadi fihi sai dai shi ma makaruhi zarcewa da azarbabi a cikin sa mutun ya ce to ayatin da makaruhi ne bari ya dogi ya dagi ya ta yin sa ba zai ba zai abin nan ba shine ghaira malace sai dai anna tamadi fihi zarcewa da dogewa a cikinsa walistihtar bihi da kuma ko'un kula shi ne istihtar an fahimta walistihtari bihi da kuma adamul mubalat kenan carelessness ko'un kula ma kana ana cewa makaruri kana ganin kaman ma har ma saboda yawan yinsa da kake ma ka daina damuwa da cewa ma fa shari'a fa ta hana ba ta so an fahimta walistihitari bihi da kuma ko in kula da shi min sha'anihi an yujarri asahibuhu alal haram an yujarri asahibahu alal haram wato ta yanda sha'anin irin wannan makaruhin da mai yin sa ya dage yana ta tayi ya maki kulawa da cewa makaruhin ne to wannan yakan taurarar da mai yin sa akan aikata haram ma'ana daga nan kuma tunda damawa da kani sai ka saba da kanin to zaka saba da wamma da haka daga karamin wata rana zaka haru babban shi yasa sai yake cewa min sha'anihi yana daga cikin sha'anin rena da wulakantar da rashin da kuma rashin ko'un kula akan makaruhi an yujarri asahibuhu wato an yujarri asahibuhu ya taurarar da mai yin sa alal haram akan haram ko an yujarri asahibuhu mai yin sa zai zamanto ya taurare alal haram akan aikata haram zai saba da kawai aikata haram da aka daga nesantan makaruhi yake nuna mutum in ya ga haram ma sai ya fi guduwa duk ko mutumin da aka ce ai makaruhi ne kawai ai abu kaza makarahiya ne makaruhi ne kaga yana lallabawa yana aikata abin da aka ce makaruhi ne to wannan yana dab da fadawa cikin haram wannan an gane menene halal menene haram menene makaruhi to albabul awwal babi na farko a cikin wannan littafi مبادئ الإسلام في شأن الحلال والحرام وأن مبادئ فوكتي مقاييس الإسلام فوكتي معوني دا سكيلن أو مسلنتي game da lamarin halal da haram wani ma'auni ne ake auna halal da haram da shi shine mabadi'ul islam fi sha'anil halal wal haram ko mabadi'ul islam mukashafatul islam fi sha'anil halal wal haram wato ko kace yanda musulunci ya fito kwalo-kwalo game da lamarin halal da haram yanda musulunci ya bayyanar da bayani game da lamarin halal da haram mabadi'ul islam kuma za ka iya cewa principles na musulunci principles na musulunci game da abin da ya shafi halal da haram to duk a wannan babin shi za mu ji na farko al'asulu fil ashiya al'ibaha ka rike wannan ƙa'ida ƙa'ida ce malam a dunkulan abin da ke wato itemizing ɗin babin yayi duk abin da ke cikin babin shi ne yana ƙarƙashin waɗannan abubuwan guda nawa guda goma sha ɗaya kuma ƙa'idoji ne wanda ka rike su abubuwa da yawa suna shiga ƙarƙashinsu ka rike wannan ƙa'idar ta farko al'asulu fil ashiya al'ibaha asalin komai halal asalin komai halal idan wani ya zo ce haram ne to shi kake bi bashi shi zai kawo hujja kai kuma an tambaye ka ce kana kan asali asalin komai halal asalin abinci kowane iri ka ci asalin abin sha kowane iri ka sha asalin tufafi kowane iri asalin tafiya ko ina ka je asalin magana kowace asalin komai halal ne sai wanda shari'a ta ce banda kaza banda kaza banda kaza amma in shari'a bata fayyace ma bata ce a nau'o'in abinci banda naman alade kaga shari'a ta ce banda wannan banda naman kare kaga ta ware ma a nau'in abin sha ta ce banda giya kaga ta ware maka a nau'o'in mata ta ce banda zina kaga ta ware maka a nau'o'in kasuwanci ta ce ban da riba kaga ta ware maka to in ba wanda shari'a ta ware ba komai halal wanda kuma yaga kana yi yanzu ba wanda zai zo ya ci tsiye kai ce sai ka bashi aya ko hadisin da ta ce ka ci tuwon dawa an fahimta in ya zo ya ce an ce ƙur'ani akwai komai me hujjar ka ta cin tuwon dawa da miyar miyar kubewa sai ka kama wannan ka'idar al-aslu fil ashiya al-ibaha asalin komai halal ne yayi Allah ta'ala da ya sa annabu Adam a cikin aljanna da na nawa mai ce fakula min ha haisu shi itu maragadan wala ta ƙaraba hazihi shajara to yanzu kaga wannan hazihi shajara ita ce matsala an fahimta kaga kenan yanzu in ba wannan ita ce ba duk abin da annabu Adam ya ci da shi da na nawa a cikin aljanna halar suka ci kuma kaga ba su samu matsala ba yadda suka ci wadda aka ce kada ban da ita ko to haka kai ma kake duk ran da aka ce Allah ya ce banda kaza ka je ka taba shi to ka shiga matsala to a kiyaye wannan kaida zamu yi bayani da kuma misalai malam zai kawo karkashi na biyu at-tahlil wal tahrim haqqul lahi wahda ka rike wannan kaida halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne shi kadai ba mai halattawa ba mai haramtawa sai Allah don haka halattawa haramtawa wannan aikin Allah ne ko annabawa ba aikinsu ba ne su ma suna yin bayanin kaza halal ne kaza haram ne bisa saƙon da suka samu daga Allah idan Allah ta'ala ya gaya musu kaza halal ne tun da su ake aikowa cikin mutane sai su yi bayani da aka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba shi bane mai halattawa ba shi bane mai haramtawa don haka ofishin halattawa da haramtawa ofishin Allah ne ka kiyaye wannan ka'idar ina fata gani dan haka at-tahlil wa at-tahrim haqqullahi wahda mala yace da halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne shi kadai duk kuma wanda ya shiga cikin wannan babin to shi ake kira shirka kuma shine zai zama at-taqawulu ala Allah kamar yadda za shi ma za mu ji zaka ji ruwan ayoyi a ƙarƙashin wannan karka kuskura ka ce ai kaza halal ne ka tabbatar halal din ne a shari'ance ba kawai ji kai ana yau kaza ba komai halal ne musamman yanzu da fatawa ta yi sauki komai da an jama hai halal ne kawai halal ne ba wani domin ne a ciki ya ne ban ga wani abu ba ka ji wani wani shi bai ga wani abu to da maganin ka ake nema halagawa ta mala an fahimta ko da haka halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne kar ka kuskura ka shiga wannan ofis din ka halatta abinda Allah ya halatta ka haramta abinda Allah ya haramta ka zauna lafiya wannan ita ma ka'ida ce ka rike ta ƙa'ida ta uku taharimul halal wa tahlilul haram ƙarinu shirki billah ƙarinu a shirku billah malam ya ce taharimul halal haramta halal wa tahlilul haram da halatta haram ƙarinu shirk ɗan juma da ɗan jimmai suke da shirka da Allah shi ne ƙarinu shirku billah tagwai abokin abokin tagwai takar shirka ne da Allah an tagwaye ne ka haramta abin da Allah ya ce halal ne ka halatta abin da Allah ya ce haram ne ashe kai ma wani Allah ne ke an ce ma halattawa haramtawa haƙƙin Allah ne Allah ya ce ya halatta kai ka ce ya haramta Allah ya ce ya haramta ka ce ya halatta a wannan abin da mutum ya yi to wannan aikin da mutum ya yi abokin tagwaitaka shirka ne ba su da maraba ɗan juma ɗaya da ɗan jumai a shirka da shirka an fahimci wannan ka'idar da aka tahalilul halal wato taharimul halal haramta halal wa tahlilul haram da halatta haram ƙarinu shirku billah wannan ƙarinu shirki billah wato abokin tagwaitaka shirka ne da Allah ƙa'ida ta hudu at-taharimu yatba'ul khubuth wad darar التحريم حرمتاوا يتبع الخبث yana biye da alkhubuz kazanta da datti da najasa wa darar da cutarwa duk abinda Allah ya haramta to kabbi bayan haramcin za ga me zai faru at-tahrimu haramtawa yatba'ul khubutha to yana bin alkhubutha kazanta ne yana bin najasa wa darar da cutar da cutuwa da cutarwa da aka da abin da Allah ya haramta za ka ga akwai kazanta akwai rashin tsafta a cikin wannan abin sannan kuma akwai cutarwa a ciki duk ko menene shi yanzu da Allah ya ta bayanin naman alade haram ne yanzu baka ji an an an tara su ake wajen roka guda ji a cinna musu ta ba ko ba a gane abu kaza da Allah ya haramta akwai illa ba komai daren daɗaya sai illa ta bayyana ko ta bayyana mutum saboda damsul basira ta kasa gane wannan abin da yake aikatawa ne fa ya jawo masa abubuwan da yake fama da su na cutarwa da damuwa na fata an fahimta da Allah ta'ala ya haramta giya to a ƙarƙashin ta in ka bi in ka haramcin to haramcin yana biye da al da kuma abara ko menene ka ɗauka in zina ce Allah ta'ala ya ce ya haramta ta to tatba'ul khubtha wa darar idan shin kudu ruwa ne yatba'ul khubtha wa darar idan shaye-shayen kayan maye ne kaje kai research yatba'ul khubth wa darar ƙarya da aka haramta yatba'ul khubth wa darar girman kai da aka haramta yatba'ul khubth wa darar an fahimci wannan ka'idar ka'ida ta biyar fil halal ma yuguni anil haram Allahu akbar a cikin halal akwai abin da yake wadatar da mutum ba sai ya aikata haram ba fil halal ka kalli wannan ka'idar da kyau cikin halal ma yuguni akwai abubuwan da suke wadatar da kai anil haram ba sai ka aikata haram ba duk wani abu da ka gani na haram to akwai na halal ɗinsa wanda in kai zai gamsar da kai fiye da yadda wancan na haram ɗin zai baka gamsuwa yanzu duk nau'o'in harkoki da ake yi na kuɗaɗe na neman kuɗi ta kowace irin hanya da mutane suke bi akwai hanyoyi nagartattu masu tsafta na halal da in mutum ya tsaya su kadai zai samu dukiyarsa lawful money zai samu kuɗaɗe na halal ya biya bukatunsa ya gararin gabansa ba tare da ya aikata ya je ya ci na haram ba sai mutum ya yi satawa ba sai ya yi annabi manci ba sai ya dumbuzu kudin al'umma ba ba sai ya yi kidnafin ba akwai sana'o'i wa'anda sun mafi kidnafin sauki kuma na halal ne kuma kudi suke kawowa an bayyanta da haka fil halal ma yuguni anil haram yanzu a cikin aure duk abin da kake nema na biyan bukatar ya mace akwai shi a cikin aure kowace irin mace da ka ganta ta banza a titi tana yawo tana sai da mutuncinta tana aikata haram to akwai mata na arziki waɗanda za su yi sabin ɗinka su baka irin abin da waccan ma ba lallai ta baka shi ba kuma ta halal kawai wuyanta ka zo ka ba da sadaki shi ga shaidu ga wali ga siga ɗaura aure a kai ma ita gida a cikin kayayyakin shaye-shaye akwai abubuwan da ba sai ka sha na haram ba ka bukatar sai ka sha giya ba ka bukatar in kana son ka kau da kishi sai ka sha wani abu na haram ba ka bukatar wani akwai abubuwa na halal wanda za su baka gamsuwa su kawo ma da kishirwa su baka nutsuwa su baka kuzari su baka kuma na halal to wannan ka'idar ita ma zai zo ya bayani akan ta duk yana cikin babu nan da haka ku kiyaye wannan ka'idar fil halal ma yi guni anil haram haka ne? kalli wannan ka'idar da kyau fil halal a cikin halal ma yi guni akwai abin da yake wadatar da kai anil haram ba sai kayi na haram shedan ne kullum yake nuna ma a cikin haram din da tsuwa take in ba haka ba ka duba annabi adam alaihi salam yana cikin aljanna aka ce ci duk ita duk abin da yake ci amma yake so amma kai ce ita ce amma saboda makirci da makida da kicififi irin na shedan sai ya zo ya nuna masa a cikin walwala da jin daɗi yana cikin wannan itaciyar da aka ce kai ci hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla da ya ci me ya faru matsala ta zama masa kaga wancan ka'idan mu da muka wuce ta can kenan duk haram to akwai alkhubus wa darar tare da ita yanzu shi annabin adam da aka ce kai ya ci wannan itaciyar da ya ci me ya faru alkhubus wa darar alkhobus wa darar shine abin da ya faru to dan haka ka rike wannan ka'ida duk wani abu da aka haramta ba sai kai shi ba akwai na halal ɗinsa da Allah ta'ala ya ce a yi shi a samu lada a samu abin da ake so kuma a samu lada an ba Allah ga wata ka'ida ma adda ila haram fa huwa haram ka kiyaye wannan ka'ida ita ma duk abin da zai kai ka zuwa haram shi ma wannan abin haram ne ma adda ilal haram shi abun ba haram ba ne amma in ana yinsa zai kai mutum zuwa haram to shi ma yanzu ya zama haram domin ya zama mai ingizawa da taimakawa zuwa kai ka haram in wani guri kake zuwa ba ka sabo sai in kaje wannan gurin to yanzu kai zuwa wannan gurin haram ne a wajenka ba wai don shi zuwan gurin haram ba ne sai don in kaje zai sa ka aikata haram sai ya zama kana da wani aboki matukar kun haɗu da shi sai kun sai kun aikata haram sai kun saba Allah to yanzu abota da wannan abokin haram ne kai a wajen ba dan ita abotar tana da matsala ba sai dan abinda sakamakon abokin kake zuwa ka aikata idan wata mace ce duk lokacin da kaje wajen ta in hira kaje ko kana zuwa wajen ta zance ko ka tuba to tuban mu zuro ke zama duk ran da kaje kuma sai kai sabo to yanzu wannan zuwa gurin ta haram akwai wani nau'o'in mutane da in ka shiga cikinsu to ba ka tsantseni wajen kiyaye haram to yanzu shiga cikinsu ya zama haram shi ne ma'adda ilal haram fa huwa haram shi sa Allah ta'ala ce wala a yake cewa wala taqrabu zina shi sa tun daga kallo aka ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum saboda kallon shi ke bayuwa zuwa ga zinar to sai Allah ta'ala ya hana kallon ai shi kallon ba zinab ba ne ko ka kalli mace ai ba shi ne zinab ba ko da yake hadithi ya ce karamar zina ce tun da zina yana ido yana zina hannu yana zina ware yana zina wannan amma dai ainihin zinar da ake magana shine yusaddiqu halfarj bayan dukkan ido ya gani kunne ya ji daɗi baki ya yi magana an yi alkawari zuciya ta samu nutsuwa an je to yanzu har yanzu abin da ido ya gani kunne ya ji daɗi baki ya faɗa zuciya ta samu nutsuwa da shi to farjin shi zai gaskata wa'annan abubuwan ko ya karyata to da farjin mutum ya aikata zinar to yanzu ya gaskata duk abin da wa'ancan sakonnin suka isa zuwa gare shi yanzu kaga sai aka hana kallon saboda kallon zai bayu zuwa ga zina to ma adda ilal haram fa huwa haram wannan ita ma ka kiyaye wannan ka'idar sai ya zamanto kana da waya duk lokacin da ka shiga yanar gizo-gizo to sai ka tafi wani link ko ka tafi wani guri wanda yake na haram yanzu kaga ita intanet shiga ta ai ba matsala bane ka shiga kai research ka shiga ka kalli mai duniya take ciki ka shiga kai bincike a ilmance na addini ko kuma na zamani ba ba laifi bane amma sai ya zamanto in ka shiga sai kuma ka zarme sai ka fada wani guri to yanzu kaga duk ire-ire shine ma adda ilal haram fa huwa haram ina fata an gani ƙa'ida ta bakwai at-tahayuli alal haram haramu ‘yan dabaru wajen haram shi ma haram ‘yan dabarbaru mutum ya dinga wata ‘yan hikima da wata ‘yan dabara ta yi aikata haram to ita kanta wannan dabarar da za ta sa ka aikata haram ita ma haram haram ce shi ne attahayulu alal haram haramun dabaru da mutum zai shiga wata hanya ta hikima da dabara da wayo wajen aikata haram to ita kanta wannan dabara ba dabara ba ce ka zauna ka yi tunani ka yi wani wayo da za ka je ka zare wayan mutum ita kanta wannan dabarar da fasahar da ka samu ta zare wayan mutum ba tare da ya sani ba ta ma wannan dabara haramci ina ba ta an gane shi ne attahayuni alal haram haramun kamar yadda za ka ji mutum yana tambaya alagafa ta mala sai dai fa ba da niyya ba wai yanzu misali mutum duk wannan dabarun su ake magana attahayulu alal haram haram duk wata ɗan dabara da za ka yi don ka aikata haram wannan dabarar ita ma to ba dabara ba ce ita ma haram ce a kiyaye wannan na takwas anniyatul hasana la tubarrirul haram kyakkyawan niyya ba ta kubutar da haram ka zuba mata ido tana kana ta kallanta a ya haka kace wai so nake gani ko zan ga wani abu a kace ai da kyakkyawan niyya wallahi ni dai ina zuwa gurin ta ne da kyakkyawan niyya wannan la tubarrirul haram anniyatul hasana la tubarrirul haram ina ba ta gane yawa anniyatul hasana kyakkyawan niyya ba ta mai da haramta koma halal yawa kan mutum ma ya yi abin da ya ce wallahi ni daidai kyakkyawan niyya an fahimta mutum ya yi wani abu ba daidai ba a zo a tuhume shi dinga wallahi shi da kyakkyawan niyya yi a to wannan kyakkyawan niyyar shi kenan yanzu abin da ya faru na haram din zai koma halal saboda kai niyyar ka mai kyau ce ina fata an fahimta ka'ida ta tara ittiqa'u shubuhat khashiyatal wuqu'i fil haram ka yi tsantsan da shubuha tsoron ka faɗa haram a ƙarƙashin hadithin can da muka karanta ittiqa'u shubuhat ka yi tsantsan ka kiyaye kanka karka dinga in aka ce abu shubuha ne rabu da shi ka kyale shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma faman ittaqa shubuhat faqad istabara li dinihi wa irdi to ittiqa'u shubuhat kiyaye shubuha karka aikata shubuha khashyatal wuqu'i fil haram saboda tsoron karka afka cikin haram ka'ida ta goma alharamu haramun alal jami ita fa haram haram ce akan kowa kar ka dauka ko wani abu da shi aka rama kallawa ana kallawa shi zai iya aikata shi a wajen malamai halal ne wannan abin a wajen gama garin mutane su ne haram ba haka ka'ida haram ita haramun Allah ta'ala ya ce abu kaza haram ne to akan kowa wannan haram ce yake kar ka dauka ko wasu ke bantattun mutane a ko wasu mutane na musamman ko wasu yan ajin tubarkalla da su ba halal da haram akan su da abin da suka ga dama su aikata a alharam haram haramun alal jami haram ce akan kowa a ina ya tsaya mu hutu sha ɗaya to a yi shi ne na karanta ba wannan ka'idar to bari zai zan karanta naku sai ku ji na ni sai ku rubuta na ni ma zan ɗauki naku ba a jere suka zo ma to eh kuna nan barin ko to shikenan yayi alharam haramun ala aljami wannan kaida ta fito to sai kaida ta karshe ne da ya kawo mun ta 11 ad-daruratu tubihul mahzurat akwai wannan to akwai wannan ko ad-daruratu wai larura tubihul mahzurat tana halatta haram larura tana halatta haram kuma za mu ji ayoyi da hadisai a kan wannan da yawa larura amma fa larura ba irin taka kota ba larura shar'iyya larura irin ta shari'a to takan halatta wa mutum abin asalin abin haram ne amma shi wannan abin ya zama halal a gare shi kamar inda Allah madaukakin sarki ya ce a ci mushe in akwai larura ko amma ni tsurra gaira bagin wala adin wala isma alai to kaga wannan yana karkashin wannan ka'ida ad-daruratu tubihul mahzurat ad-daruratu tubihul mahzurat abin haram ne amma aka shiga cikin wata larura da aka kasa kaucewa haram din aka afka mata to a daidai wannan gabar haram din ta halatta ina fata an gane yanzu misali ana tafiya cikin jirgin ruwa sai da aka je tsakiya aka ce wallahi yayi an yawa ai lodi an yi overload aka ce wa direba ya za a ce duk wannan akwatunan naku da kayayyakin haja din nan naku sai ya rage su yanzu ku kwashi dukiyar ku zuba a cikin ruwa mai halan ne na to amma fa ya fa sanar da ku cewa jirgin nan zai iya nitsaya a fa rage fa cikin gaggawa to yanzu kaga ɗiban kaya a ta zubawa cikin teku yana nitsewa kuna kallon dukiya tana zubiya wannan ba ta'adi ba ne Allah ta'ala ce wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifina yanzu cikin almusrifina za ku zama kenan Allah ta'ala ce wala tubazzir tabdiran almubazzaranci ku dinga ɗiban dukiya kuna zuwa a teku yanzu wannan abin da aka yi halin da ko haram na'am asalinsa me amma yanzu larura ta mai da shi mai abdaruratu tubihul mahzurat ina fata an gane to wanne ne muga wanne ne ya kawo wani ne kawo ba la muhabat la muhabata wala tafrikata fil muharramat to ai kaman shine ne ya dunkule mun shi a can shi ne ya ce alharam haramun alal jami ya kawo muku wannan? eh? alharam haramun alal jami shi ne kuka rubuta to shi ne yake da ma'anar wannan naku la muhabata wala tafrikata fil muharramat babu yan mowa ko da yan bora da yan mowa a babun haram kawai shi ne fasarar naku an fahimta ba wasu yan mowa da yan bora a layin haram kawai in mutum ya haram ya aikata haram babba ne karami ne mace ce namiji ne shehu malami ne almajiri ne jahili ne haram ya aikata an fahimci wannan to wa'annan duk su ne suke cikin albabul awwal dan kusan za a sha karatu ba a cikin littafin nan bismillahir rahmanir rahim yace kana amrul halal wal haram ya kawo wannan shi kuma kun gan shi to كان أمر الحلال والحرام كغيره من الأمور ما لا يتي الأمر حلال ده حرام كمر وننسى نتكين الأمر باب حلال ده حرام bai da bambanci da maraba da wasu al'amuran da ba su shafi halar da haram ɗin ba allati dalla fiha ahlul jahiliyyati dalalan ba'ida irin abubuwan da mutanen jahiliya suka bata a cikinsu bata mai nisa to haka abin da ya shafi sha'alin halar da haram shi ma mutanen tun mutanen jahiliya su ma sun bata akan abin da ya shafi babin halar da haram kuma bata mai nisa waqtarabu fi sha'ani hattiraban fahisha sannan waqtarabu sun raurawa sun kada fi sha'aniha game da al'amarin da ya shafi halar da haram ibtiraban fahisha raurawa mai muni mutanen jahiliya sun wato kadu sun raurau a cikin abin da ya shafi halar da haram raurawa wadda take mai muni fa ahallul haram al khabitha wannan ta kai su ga halatta haram alkhabitha wadda take mummuna wa haramu alhalal at-tayyib wannan kabuwar da suka yi da girgizuwar da suka yi a cikin abin da ya shafi halal da haram wannan ne ya kai su ga halatta haram mai muni wa harramul halal at-tayyib da kuma haramta halal tsaftatatta tsaftatacciya yastawi fi dhalika al-wathaniyuna wa ahlul milali al-kitabiyya wannan babi na halal da haram kamar yadda mutanen jahiliya suka girgizu a cikin wannan lamari har suka kadu suka dinga halatta haram suka dinga haramta halal to wannan yastawi fi zalika alwathaniyuna masu bautar gumaka su ma daidai suke a cikin wannan su ma sun samu irin wannan matsalar wa ahlul milal da kuma ma'abota addinai alkitabiyya wato waɗanda aka bawa littafi su ma sun samu irin wannan matsalar a abin da ya shafi halar da haram wa kana hadha ad-dalalu yumathilu al-inhiraf والتطرف في أقصى اليمين أو الانحراف والتطرف في أقصى اليسار وكان هذا الضلال wannan batan da aka samu da yawa cikin al'umma sun yi ko ma'abuta addinai ko kuma tun lokacin jahiliya akan abin da ya shafi halar da haram yace to wannan batan yumathilu linhirafa wat tatarruf yana misalta maka al-inhiraf irin yanda wasu suka bauɗe suka karkace wata ɗarruf suka ƙetare iyaka fi a ƙasar yamin a can ƙurewar dama zai yi mana bayani mai yake nufi da ƙurewar dama a wilin hira wata ɗarruf wanda wannan shi yake musalta maka irin yadda wasu kuma suka karkace wata ɗarruf suka ƙetare iyaka fi a ƙasar yasar a can ƙurewar hagu wasu suna ganin kamar nagartattu ne akan daidai suke to akan daman bangaren daman sai suka kure suka tafi can suka afka rami wasu kuma a hagu suke kuma a hagun ma maimakon tsaya farko farko su ma sai suka nausa ciki sai suka tafi can su ma suka tafi zuwa ƙarshe fafi aqsal yamin a can ƙarshen dama wujidatil barhamiyya alhindiya alqadisiyya alqasiyya والرهبانية المسيحية العاتية وغيرهما من المذاهب التي تقوم على تعذيب الجسد وتحريم الطيبات من الرزق وزينة الله التي أخرج لعباده فأبنغران داما وإن سكي كان جيفا طرف can sun ƙure sun ƙetare iyaka a ɓangaren dama to a nan ne aka samu masu wata aƙida da ake kira albarhamiya mutanen indiya ne albarhamiya alhindiya alƙasiya wato zuciyarsu ta ƙeƙashe ta bushe war rahabaniyatul masihiyya sannan akwai rahabaniyawa su kuma masu bin addinin kiristanci al'atiya su ma masu kaushin zuciya ko masu ainihin ƙeƙasasshiyar zuciya su ne al'atiya al'atiya su ne masu busasshiyar zuciya su ma wa gairihima da wasunsu min al-mazahib daga mazhabobi allati taqumu ala ta'dhibil jasad wanda irin wannan mazhabobin sun tsaya kai da fata ne akan azabtar da gangan jikinsu su ne irin wannan za ga a zuba wuta mutum ya zo ya dinga takawa da garwashi yana bi ta kai mutum ya ɗauki makami ya tsara wa kansa irin yadda za ga shi'a suna yi addini ne waiwa an fahimta ko so shi ma addini ne wai wannan an gina shi an ɗora shi ne akan azabtar da kai mutum ya ji wa kansa rauni mutum ya karo da garu bango ko mutum ya taka wuta haka to shine akan wannan wata harimut tayyibat da kuma haramtawa kansu daɗaɗan abubuwa minar rizqi na arziki kaji sun ce ba sa cin naman sa kamar akwai wasu wannan bautar sa a India kwata kwata ba sa cin naman sa bahimatul an'am irin sa ba sa ci in suka ganshi sai ga professor inda sai ganshi ya fadi yayi sujada a gaban sa duk yannan wannan shanin da kaga in an zo layye malam muna ta zabba hasu malam su ba sa ci Allah ba sa ci sun haramta wa kansu a tayyibati min rizq ba wannan ba su ce ba sa cin kaza dabba iri kaza ba sa cin kaza ba sa cin kaza ba sa cin kaza kaya iri kaza sai kaza su ne za ga wani lokaci ma kawai mutum ya samu wani kofulin ko wani farin kaya kawai ba takalmi a kafansa irin kiristocin na yan difa life ko wane ne ba takalmi ba kaza kawai mutum ya ta yawansa haka ba dama ya sa shadda ko ya sa wani boyel ko ya sa wani yadi mai zane-zane ko ya sa wani bulu ko ya sa kore ko ya sa kaloli ga sunan duk wanda Allah ta'ala ce a tsayi ba minar risk wata ranka sa wannan wannan to su sun haramta wa kansu wannan ba sa sawa wani ya haramta wa kansa aure ya ce kwata-kwata duk wa'annan 'yan matan da suke ta yawo ana ta kwadaitar da matasa su yi aure shi ba zai aure ba shi haka ya fahimci addinin mata matsala ne ba zai aure su a tsayi ba minar risk duk suna ciki lokaci yayi ne an fahimta ko wazinatallah da kawa kayan ado kayan alatu na Allah allati akhrajal ibadi wanda Allah ta'ala ya fitar da su gwal zinare da albarkatun ƙasa Allah ya fitar da su li ibadihi dan bayansa su amfana amma su masu irin wannan addinin barhamiya alhindiya alqasiya da arrahabaniya almasihiyya alatiya da ire-iren waɗannan duk sun tsayu su sun gina addinin su da yanda suka fahimta akan su azabtar da kansu su wari wasu abubuwa masu daɗi su ce su ba sa ci su wari wani nau'i na arzikin Allah su haramta a kansu su ce su banda su wa qad balagatil rahabaniyatul masihiyya zarwatan ko zirwata utuwiha fil qurunil wusta yace haƙiƙa rahabaniyawa waɗanda suke ƙarƙashin addinin masihiyya sun kai zirwata utuwiha sun kai kololuwar ƙeƙashewar zuciyarsu fil ƙurunil wusda a ƙarnuka na tsakiya-tsakiya cikin ƙarnukan da suka wuce wa balaga tahrimu tayyibat ashaddahu wato wa balaga tahrimu tayyibat haramta wanda suke wa abubuwa masu daɗi ya kai ashadda ashuddahu mafi tsananin sa inda haula'il burhan ruhban a wajen irin waɗannan masu bin addinin kiristanci ɗin waɗanda suke ruhubanawa allazina kanu yu'adduna bil ulub hatta ja'ala ba'dahum wato kan allazina kanu yu'adduna wa'anda ake kirga su bil ulub dubbai suna nan dewa hatta ja'ala ba'dahum har wasu daga cikin su ma suka sanya gasulur rijlaini ithman wanke kafa ma zunubi kafan mutum ta yi juwal-juwal ta yi annakiya ta yi faso ta yi kaushi ba za ka gogewa ba za ka wanke shi ma addini wato Allah ta'ala Allah mun gode da suka kai kololuwa wajen tsanantawa da zafafawa kan suka ce su ba su yadda ma wanke kafa to kaga wanda bai wanke kafa ba yana wanka kuwa su wanke kafa ba wanke kafa laifi ne su a wajensu wa dukhulul hammam shiga ban daki kuwa shay'an wani abu ne yajlubul asafa wal hasara da yake jawo takaici da dana sani kaga magana tare ba a wanka ko tunda dole sai an shiga ban daki da takaici mutum kamar an aiko masa da manzon mutuwa haka za ga kicin kicin saboda dole dai sai an ziyarci ban daki amma suna kirga shiga ban daki su a wajen irin waɗannan yana jawo mutum bakin ciki da takaici da hasara shiga ban daki alhammam kaga ban daki ba alhammam wajen wanka ke to mutumin da ya ce wanke kafa ma zunubi ce ai kaga wanka ko wannan kaga ai kila shirka ce babba ko kafirci a wajen sa to kaga wannan ta bangaren dama wai wajen kokarin su bi Allah ne fa sai suke ganin to ai ma mutum ya tsaya ya ci nama ya yi kaza ya kaza ka kun shagala a ciki da aka kawai suka waro wasu nau'o'in dabbobi da wasu nau'o'in nama sai suka ce su ban da su ba su ci ba duk wani nau'i na jin daɗi ai zai sa kuma mutum ya saki jiki ya kibin Allah su fada a tunaninsu to wannan ta ɓangaren dama kenan akwai kuma wa'anda su kuma ta ɓangaren hagun da mala yake faɗa su kuma yake ce to ina jin mintuna ya sun yi ko wa fi aqsal yasar wujida mazhabu mazdak a ɓangaren hagu kuma aka samu wata mazhaba ita kuma mazdak su kuma allazi zahara fi faris su kuma wannan mazhabar da wayannan wannan masu wannan akidar ko addinin su kuma sun bayyana ne su a Farisa Paris Yunada su kuma kasan sunan su ana kiran su bil ibahiyatil mutlaqa komai halal su ci naman kaza su ci naman alade su ci naman kare su ci naman mage su ci naman kaza su sha Pepsi Cola su sha Mirinda su sha giya su sha duk komai kowace mace suka gani su afka mata su amfani da ita ba ruwan su kawai su kuma su kuma kaji kaji su kuma kishiyoyin wayancan ko su wayancan har da dan tsantsaye ne tsantsaye na abun da ma aka ce halattun su suna ganin kai anya to su kuma wayannan gaba ɗaya da wanda aka halatta da wanda aka haramta gaba ɗayansu su ci yankakke su ci mushe abinda ya musu zafi al'ibahiyya kenan al-mutulaka wa yudliqu wa yudliqu wa yudliqu al-inana lin-nas irin masu wannan akida su suke sakarwa mutane linzami ragama kawai kai ta sukuwa kar ka tsaya kar ka ji tsoron komai kar wani abu ya taka ma burki kai ta tafiya kawai su kuma kaji kar ka dauka wai akwai wani abu haram a'a su a wajen su komai halal ne kawai afka kai ta yi kawai li ya'khudhu kull shay'in wa yastabihu kulla shay'in suka ce ka riki komai da abin da ka samu dauke shi kawai naka ne wa yastabihu kulla shay'in kuma suka halatta komai suka ce komai halal ne hatta al-a'raf kai hamma mutunci ya halatta ci mutunci mutun ka dura mu ajar ka takkata shi a komai duk a wajen su ba komai ka keta alfarman mutun ka ci mutuncin sa wannan duk a wajen su ba halal ne wal muharramatul muqaddasa inda nas da abubuwan haramtawa masu tsarki a wajen mutane an fahimta to su suna ganin duk wannan za a iya keta sha aikata to kaga wayannan bangarorin guda biyu kaga can akwai albarhamiyya alhindiyya alqasiya warrahabaniyatul masihiyya alatiya sannan kuma nan su kuma akwai alibahiyya su kuma su kuma sunan su kenan alibahiyya sai mu tashi wa kanat ummatul arab fil jahiliyyati mathalan wadihan ala ihtilal maqayis at-tahlil wal haram bin nisbati lil ashiya wal a'mal insha Allah ina ganin wannan gaban muka shige ta kuma ila lokacin ya kure mana sosai sai mu tsaya nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah ga wani ango nan yana tambaya cewa ya halatta angon da zai yi aure yayasa ta biya masa sadaki ya mata ba ya halatta sha Allah tun da dama shi sadaki za ka iya biya wani zai iya biya ma tun da ba lallai sai kai ka ya fito daga aljihunka ban wani ya ɗauki kuɗin ya baka ya ce ka je ka biya sadaki ya yi ko kuma aka zo ina sadaki wani ya ce shi zai biya maka sadakin yayi abinda kawai shari'a ba ta yadda ba ya auren ba sadaki da hakan an yi ba da sadaki wannan ba komai insha Allah Allahu ta'ala ala to wannan ita kuma ina jin mace ce ta ce mace ce ta yi wankan tsarki za ta iya sallah da wannan alwalar ba sai ta yi wata ba za ta iya yi inda ba ta wani abu da yake bata alwala ba za ta iya yin sallata da wannan alwalar da ta yi a lokacin da take wankan tsarki ya halatta ta yi amfani ta yi sallah da wannan alwalar ba sai ta sake ba wallahu ta'ala alam amin